بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الطهارة fasali a cikin tsarki in an lura mai ashimawu ya yi maganan tsarki wannan ma mai ahlari ya yi maganan tsarki kowanne akan samu bambanci kaɗan-kaɗan saboda ƙari wannan bayani zai ƙara akan wannan wannan zai bayani wannan ya rage wannan ya ƙara akan wannan to haka abun yake tafiya idan ka je ashimawi a iziya ma za ga ya ƙara bayani in ka je risala zai ga ya ƙara bayani alhali dai asali dai wannan shine foundation shine idan mutum ya fahimci waɗannan na gaban ma zai fahimce su amma idan ka wuce can gaba ka fahimci wannan ba ba foundation za ga yayi maganar ɗarki a shimawi nan ma zai maganar ɗarki in ka saurara da kyau za ka ji ɗan ƙare-ƙaren da ya yi wannan na ƙarin bayani a can Mhm.
الطهارة جسماني tsarki kashi biyu ne طهارة حدث akwai tsarkin kari وطهارة خبط da tsarkin dauɗa ولا يتم الجميع إلا بالماء To da tsarkin karin nan shine ma'ana kare dai ko tusa ko bawali ko bayan gida ko janaba. Akwai tsarki kuma na habasu dauda. Shi ma dukkansu da tsarkin daudan da tsarkin karin ba shi inganta sai da ruwa.
إلا بالماء الطاهر Sai da ruwa mai tsarki.
المطهر Mai tsarkake akwai ruwa shi kanshi mai tsarki ne amma bai tsarkakewa. To ba zai yi amfani da shi ba sai ya zama mai tsarki a kansa mai tsarkakewa.
وهو الذي لم يتبين لونه أو لونه.
kaman ka tambayi malam ah to shi na ji mai tsarki mai tsarkakewa me wanne ne ruwa mai tsarkakewa sai ce shi ne wanda launin ruwan bai jirkita ba kaman kalan ruwan أو طعمه ko ɗanɗanon ruwan kowa ya- kowa ya san ɗanɗanon ruwa aula ya hatu ko kamshin ruwan ما يفارقه غالبا da abin da yake rabuwa da shi yawanci ma'ana abin da yake rabuwa da shi yawanci akwai abubuwan da ka san yakan fito a jikin ruwa ne kaman gamsa kuka haka kaman su bado haka da sauransu ya sa ruwan ya zama ɗan kala haka ko kuma ya kanshin wannan abun to wannan ba ba ma ya faru kufo galiban ba ne amma idan ka ribi ruwa ka ji kanshin kunu ka san ba a haɗe suke ba نعم.
ko ka ji kanshin wani abu shine ma ya faru kufo galiban كالزيت yawwa kaman mai والسم kaga mai in ka gan shi gidansa daban gidan ruwa daban in ka ji kamshin mai a cikin ruwa to an haɗa su ne wasan ne ko kitse an raba- an haɗa su ne to duk ba a son ruwa ya zama yana da kanshin mai ko kitse والدسم ko ko kaga alamar romo ya haɗu da shi كله dukkansa والوسك ko ko ka ji alama akwai kashin awaki a ciki والصابون ko sabulu kamar ruwa ne an yi wanka da shi ka ɗiba za ka yi alwala sai ka ji warin sabulu نعم. والوسخ da dauɗa ونحوه da makamancinsa to ruwa fa sai ya zama bai da waɗannan abubuwan sannan ya zama muɗahiru ba ƙanshin mai ba ƙanshin kitse ba gaurayen romo ba dauɗa ba sabulu ba hakanan ruwa fiyo wata wanda dai ba komi haka ولا باس بالتراب babu laifi ruwan iya jirkita bai turabi da ƙasa kamar ƙasa idan ruwa wani wuri za ka je ka ga ƙoramin jan ƙasa ne ruwan ya zama ja wani lokaci za ka je ka samu ƙoramin bakin ruwa bakin wuri ne ya zama baki wani kore kore to wannan babu laifi da irin wannan jirkitan
والحمل walhamai da bakin laka taɓo kenan والسبخة da kanwa والخور
wal'ajiri والعبد da ƙasan suminti shi suminti ƙasa ne ƙasa ne sai an gasa shi ne yake zamowa suminti to idan yana ƙasansa kamin a gasa shi ɗin to shi ma babu komi ونحوه na makamancinsa فصل fasali kenan إذا تعينت النجاسة idan najasa ta ayyana ma'anan ta ayyana idan ga najasa a jikin mutum an ganta kuru-kuru Mhm. gusila mahalluha to dole ne a wanke migiranta bayuwa ka ga najasa a jikin tufanka sannan kai sallah da shi ba tare da wankewa ba Mhm.
فإن شبتت to idan ta rikita ma'ana ta cuɗanya وجد ثوب a wanke tufa dukansa kamar an fantsama maka ruwa ruwan nan sai kana kokanto akwai najisa ko ba najisa kamar ruwan kwata haka ko aka watso wani ruwa wanda ka tabbatar da cewa wannan ruwan ba mai kyau bane amma gashi a jikin tufa yaya za ka yi baka san inda yake ba da ka ga wurin da yake ne sai ka yi ya fa mashi ruwa to sai ka zama kawai ina ganin fa duk rigar nan ko ta ina fa wannan ruwan ya same shi to ya za a yi da wannan gusular sobo kulluhu kawai sai a wanke rigan gabaki daya a dauka cewa duka ya zama najasa ومن shakka fi isabatin najasati wanda yake shakka a cikin samuwan najasa an fantsamo ruwa ne ruwan nan kuma kana jin najasa ne sai aka fantsamo shi sai kana tunanin washin a ruwan nan ko ya same ni ko bai same ni ba baka tabbatar ba to abin da yafi kamata ka ɗibi ruwa ka yayyafa a wurin idan ka yayyafa shi kenan wa in asabahu shay- shay'un shakka fi najasatihi to idan wani ruwa ya fantsama maka ko ko wani ruwa ya shiga jikinka ya shafi tufafinka sai kana kokanto anya wannan ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne to fala zarha alayhi to ba yafi a kansa saboda baka tabbatar da najisa bane da ka tabbatar da najisa dole ka ɗebi ruwa ka yi yafa idan ko ka tabbatar kana kokanto ne to ka kau da kai kawai ga alƙawarinsa in dai ba ka tabbatar da najisa bane wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najisa wa huwa fi salati shi yana cikin sallah kaman ka tada sallah kenan sai ka tuna a ai rigar nan jiya da nayi bacci da shi na mafarki ban wanke maniyin ba ko kuwa ka tuna cewa a ina ganin fa na dauke wani yaro ya min fitsari ko ka tuna dai wani abu mai kama da haka ko ala ana to wannan sai ka yanke sallah illa an yakhafa khuruj alwaqti sai in ya ji tsoron fitan lokaci tunda yana kokanto sai ya cika na'am wa man salla biha nafiyan wanda ya sallah biya da tufan da najasa ya same shi amma ba da gangan ya ba ya manta ne bai tuna ba sai ce ah ai ko dazun tufan nan fa wani ruwa ya fantsa masa kuma najasa ne ya manta sai da ya gama sallah wa tazakkara ba'da salati to bai tuna ba sai bayan sallama aada bil waqti to ya sake a lokaci ma'ana duk abin da aka ce ka sake a lokaci idan lokacin ya fita babu sakewa kamar sallah asuba ne kai da wani tufa kana tunanin anya tufan nan jiya da na yi mafarki din nan fa lallai ban wanke wurin da na samu maniyin nan ba to baka tuna wannan ba sai bayan kayan sallah asuba ne har a rana ya hudo can da rana sai ka tuna to wannan babu sakewa domin lokacin sa ya fita amma kana gama sallan sai ka zamo da lokaci sai ka tuna a subhanallah ai tuhon nan ko da shi ne mafarki na yi wanka amma na sake ɗaukawa na mayar to wannan sai ka cire shi sai ka sake a lokaci amma in lokacin ya fita babu sakewa faslun to wannan ya gama maganan wan- ah, wanke najisa kenan fasali bara'il wudu'i sab'un farillan alola bakwai ne an-niyatu niyya wa ghaslu al-wajhi da wanke fuska wa ghaslu al-yadayni ila da wanke hannu zuwa marafikai nan ake ce marafikai wato gaban hannu na farko shi wannan ah, sunna ne wa masu ra'asi na farilla ne shafan kai wa ghaslu rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ila al-ka'baini zuwa idon kafa biyu wa darbu da shudawa wal fawru da gaggawa waɗannan su ne farillan Allah wa sunanuhu sunnoninsa ghaslu al-yadayni ila wanke hannuwa biyu zuwa kugu guda biyu al-shuru'i yayin shiga wal madmadatu kurkura baki wal istinshafu shakarwa wal istintharu idan ka shaka ka sake fiyatarwa sunna ne wa radu mashi ra'si jiwar da shafan kai shafan kai idan ka shafa na farko ka kai baya farilla ne dawansa sunna ne wa wasu al-udhayni shafan kunne biyu sunna ne wa tabdilu al-ma'i lahumā sabanta ruwa gare su ma'ana sa- sake taɓa ruwan nun da shafa aka ce wai ba ruwa za ka ɗiba kamar na wankewa ba ka sake taɓa ruwan kuma shi ma suna ne na'am wa tartibu bayna al-fara'idi jeran ta tsakanin farillai na'am wanda aka ce ka fara da wanke hannu kai kaza ba za ka kai farilla a alula ba sai ka kai wanke fuska Amma- hiya fardan wanda ya manta farilla min a'dha'ihi daga gabobinsa fa in tadhakkarahu fi qurbi in ya tuna a kusa fa'alahu ya aikata shi wa ma ba'dahu damin da ke misali ka faro a lura ka zo wanke fuska da ka wanke fuska za ka wanke wannan gaban hannu na dama sai ka manta sai ka wanke hagu sai kamar na dama ne ka zo za ka wanke kafa sai ka tuna a to ai ban wanke na dama ba sai ka koma ka wanke na dama to in ka wanke na daman wanda ka bi ka yi a bayansa ma sai ka mayar ka wanke na daman sai ka sake wanke na hagu din sannan ka wanke kafafuwa haka nan sauran abubuwa in dai ka manta gaba daya to inda ka gaban nan ka tuna za ka faro daga gare shi kuma abin da ka yi a baya ko da ka wanke su da ba zai yi ba sai ka sake wanke su yace wa in qala in ya yi tsawo fa'alahu wahdahu ya aikata shi shi kadai nan lokaci ya yi tsawo har ma ya gama da sai ya tuna sai da sai ya wanke shi kadai na'am wa ada ma sallama kan ya sake abin da ya sallah gabansa in har ya yi sallah ya tuna نعم وإن ترك سنة idan ya bar sunna ne ba farilla ba فعلها to aikin da ya na ibada ya yi sai dai ya aikata ta ولا يريد الصلاة ba zai sake sallah ba ومن نسي لمعة wanda ya manta lum'a نعم تمام.
wato lum'a abin da ake ce ma lum'a wani wuri a an ce ka wanke hannu duka to a cikin wanke hannu nan sai aka bar dan wani wuri wuri bai same shi ba ruwa bai same shi ba shine lum'a ko a fuskan ka an ce ko ina ka gama ruwa sai ka gama alwala sai ka ga wani wuri ruwa bai kai wurin ba shi ake ce ma lum'a ko a wanke kafa ka wanke kafanka da ka gama wanke kafan sai ka ga wani wuri ruwa bai kai wurin ba shi ake ce lum'a to duk wanda ya manta lum'a ya wanke ta shi kadai فعلها وحدها wala ita kare في نيته da niyya وليس في كمومة a ba kamar wancan وإن صلى قبل ذلك idan ya yi sallah gabanin ya tuna in أعاد ya sake sallah ومن تذكر المضمضة wanda ya tuna bai kurkura baki ba da والاستنشاق shakarwa بعد أن شرع في الوجه bayan ya shiga cikin fuska فلا يرجو ba zai komo ba إليهما Ali- a- ali فلا ilayhi يرجو إليهما ba zai komo gare su ba حتى يتم sai ya وضوءه cika alolansu sai ya dawo ya kurkura bakin don ya shiga farillai. Alhamdulillah. Kalas.